الرحمن الرحيم فأصب خاطرا يلظ له مضحكا علما بأنه الأعلاء حاك من صنعة القريب برودا لك لم تهكيك وشئها صنعاء أعجز الدر نظمه فاستوت فيه اليدان السمعاء والخرقاء فرضه أفصح أمري نطق الضاد أمسح امرئ أمسح امرئ أمسح امرئ نطق الضاد فقامت تغار منها الظم تغار منها الضاء أبذكر الآيات أوفيك مدحا أين مني وأين منها الوفاء أم أماري بهن قوم نبي ساء ما ظنه بي الأغبياء ولك الأمة التي غبطتها بك لما أتيتها الأنبياء لم نخف بعدك الضلال وفينا وارثوا نور هديك العلماء نوري هديك نور هديك العلماء فانقضت آي الأنبياء وآياتك في الناس ما لهن انقضاء والكرامات منهم معجزات جازها من حازها من نوالك الأولياء إن من معجزاتك معجزاتك العجز عن وصفك إذ لا يحده الإحصاء كيف يستوعب الكلام سجاياك وهل تنزه البحار لكاء وهل تنزه البحار الركاء ليس من غاية لمدحك أبغيها وللقول غاية وانتهاء وللقول وللقول غاية وانتهاء إنما فضلك الزمان وآياتك فينا نعده ال... نعده الناء ناء فينا نعده الناء فيما نعد فيما نعده الناء آناء نعم فيما نعده الآناء لم أطل في تعدد في تعداد مدحك نعم لم أطل في تعداد مدهك نطقي ومرادي بذلك استكساء غير أني ظمآن وجد ومالي بقليل من الورود ال- من الوريد ارتواء فسلام عليك يترى من الله وتبقى به لك ال... لك الب... لك البأواء وسلام عليك منك فما غيرك منه لك السلام كفاء وسلام من كل ما خلق الله لتحيا بذكرك الأملاء وصلاة كالمسك تحمله مني شمال إليك أو نكباء وسلام على ضريحك تخضل به منه تربة وعصاء وثناء قدمت بين يدي نجوى إذ لم يكن لدي ثراء ما أقام الصلاة من ما أقام الصلاة من عبد الله وقامت بربها الأشياء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana mai albarka ranar juma'a a sha uku ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara na da 2020 ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a ummul qura fi madhi khairil wara wadda muhammad ibn sa'id al-busiri ya rubuta muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya yi masa rahama ya gafarta masa kurakuransa wanda wannan darasi shi ne darasi na goma sha tara insha Allah ta'ala kuma shi ne darasi na ƙarshe a cikin wannan littafi mai albarka to zai zama khatama kenan a yadda Allah ya nuna muna farkon littafin kuma gashi yau ya nuna muna za mu kai ƙarshensa da fatan abubuwan da muka karanta a ciki da fa'idodi Allah ya fa'idatar da mu, kurakurai kuma Allah ta'ala shi yafi wani littafi da za a sa nan gaba, muna roƙon Allah maɗaukin sarki shi ma ya nuna muna farkonsa kuma ya nuna muna ƙarshensa. To dama yana bayani akan abin da ya shafi wato matsayin yabonsa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam wato irin yadda zuciyar shi ta durmuya game da yabo na manzo sallallahu Alaihi wa sallam wanda har kusan ya kai matsayin da ba wani daga cikin masu yabo wayanda za su yi jayayya da shi ko za su fatanta kafaɗa-kafaɗa da shi wato kamar ya wuce su duk wani da ke jin kansa cewa shi adibi ne ko mai yabo ne ko sha'iri ne to yana jin cewa in dai ta fuskar yaban annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta gabansa mahallu shahid kuma abinda wa'annan baitocin suka kunsa na wannan ƙasida to shine ya ci gaba da cewa fa'asif khatiran liyalazzu lahu madhuka ilman bi annahu la'alau fa'asif kai kyakkyawan sakamako ya rasulullah mana ka ba da kyauta ta alkhairi khatiran ga wata zuciya yana nufin zuciyarsa tunda duk abin da zai faɗa dama daga zuciya yake fitowa duk wani baiti ko wani yabo ko wata sifa ko wata ɗabi'a mai kyau da zai sifata bazo Allah sallallahu alaihi wasallama da ita daga zuciya ne abin yake fitowa shi kuma harshe sai shi bayanin abin da ke cikin zuciya to kenan kaga zuciya ta ba da gudunmawa mai ƙwari game da yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake roƙon cewa annabi ya saka masa ya saka masa da kyauta ko kuma ya saka ma zuciyar tashi da ainihin kyauta wanda wannan kyautar yake cewa amfaninsa ya lazzo lahu madhuka eh sai yabonka ya ƙara daɗaɗa gare shi tun da ya yabe ka shi zuciyan to in kai masa kyauta zai ƙara jin daɗi zai ƙara kahuwa da jajircewa wajen yabon naka ilman kuma shi zuciyar yana da ilimi yana da masaniya bi annahu cewa yabon nan naka ala'u wato shine haske mai kyalli duk wanda yake sai ya samu haske nan duniya da lahira to shine ya riƙi yabo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake cewa haka burudan haka wannan zuciyar to haka ya saƙa burudan wasu barguna jam'u burdatin burda shine bargo babban zane mayafi haka to wannan zuciyar ta saƙa wasu irin manyan zannuwa masu girman gaske to daga ka ɗauka tuwafi yake nufi wanda istihara ce sai ce maka a'a min san'atil qaribi wato daga ƙera waƙa daga kera baitoci don ka ɗauka kamar saƙa ko bargo na hakika yake nufi ma'ana ya saƙa wasu irin baitoci da suke ɗauke da yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin falalarsa da darajarsa wanda kyansu wayannan baitocin sun yi kama da barguna wayanda aka saƙa aka yi musu launi daban-daban da zane kala-kala suka kasance masu ƙayatarwa masu bai sha'awa to haka ya kamanta baitoci ne da yawa annabi sallallahu alaihi sallama ya bude su to shi ne haka burudan wannan zuciya ta saka wasu irin barguna min sana'atul qaridi daga kera waƙe shine alqarid yan ce alqarid a larabci shine ash-shi'rul muqatta' waƙe wanda aka yi shi tare da wazani tare da wazaninsa tare da wazaninsa shine alqarib sai ke cewa laka kuma wannan yayi shi ne gare ka yayi shi ne don kai sallallahu alaihi wasallam yake cewa sana'u babban birnin nan a ƙasar yemen da ake kira sana'a yake cewa to lam ta haƙi washiyaha wato sakar wannan garin saboda su mutanen yamen tun a zamanin jahiliya larabawa ne waɗanda allah ya hore masaka da wata saka da ake ji da ita ta riga ko zani ko wani abin sawa to daga yamin yake fitowa da an ce wannan daga yamin yake to magana ya ƙare saboda su suka fi kowa iya saƙa mai kyau to shi da yake cewa saƙar da take fitowa daga garin yemen lam ta haƙi wa shaya mana ba ta isa ta yi kama da launin wayannan baitocin na ba wajen kyau idan ka kwatanta launin baitoci na alwashi a larabci shine allaun allaun wannan launi da kake gani na zane ga kaya sutura da shi ake kira alwashi to wannan launin nasu da su barguna ɗin ko zannuwan da ake fitowa da su daga ƙasar yaman to lamta haƙi ba su yi kama da wayannan baitocin nawa ba nan da yana son ya matsala maka ya sawwara maka yadda baitocin nasu nashi suka kai matuƙa wajen kyau da kuma kyautata su sannan ya ci gaba da cewa ajazar durra nazmuhu nazmuhu waƙen wannan waƙa ɗin ko kuma baitocin ajazar durra ya gaji yadda lu'ulu wajen kyau da za ka ɗauku lu'ulu sai ka gwamaya shi ka haɗa su da wannan waƙen to lu'ulu'u bai kai kyan wannan baitocin sai kaga ya kasa sai kasawarsa ta bayyana to shi da ya ce alyadani hannaye guda biyu fastawat sun zamo daidai wa daida fihi wajen gajiyawat yadda lu'ulu'u ya kasa kyansa ya kasa ya gaza wato ya kwaikwayi kyawun baitoci da to haka hannaye guda biyu da zai amfata hannu na farko shine as-sanna'u shine hannu wadda take kwararra wadda ta goge wal kharqa'u da wadda an mai rauni mai aibi ma'ana da hannun da yake ya goge ko dai wajen rubuta waka ko kuma wajen saka abin sakawa to bai kai bai isa wato ya, ya, ya, ya ce zai iya zuwa da abin da yake ya yi daidai da abin da ni na rubuta ba kuma yadda hannu wanda yake ƙwararre ya gaza to kaga min babu aula wanda an mai rauni ma'ana sun daidaita tsakanin shi mai rauni da wanda yake ƙwararre ya ce alharka kamar abin da adda illa haka lafazi ne ana siffanta dabba da shi akan ce dabbatun harka shi ne dabba wadda adda rauni ko dai haƙoranta sun zube ko kuma ta samu wani aibi wanda yake aibi na zahiri aibi na zahiri to wai da hannun da yake shi yana iya rubuta baitoci wanda ba nawa ba da hannun da ma bai iyawa ya ce to duk sun gaza wajen su zo da abin da ni na zo da shi game da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam to yau tun da hannun da ma ya gwade bai sai ka nawa ba to ka min babu wala wanda shi bai ma iya ba shi bai ma iya rubuta waka ba da zarar ya ce zai ɗo alƙalami shi rubuta wake to ko ya rubuta kasida to sai kasa wasa ta bayyana wasu kasidan ma bai iya ba to sun daidaita to shi da abin da yake bayani a nan fastawat aliyadani hannuwa guda biyu sun daidaita fihi wajen gazawan nan asanna hannun da yake ƙwararre wajen saƙa ko kuma rubuta wake wal da hannu wanda yake mai rauni ko mai rauni ko ma wanda baya da rauni dai duka dai gajiyayyu ne idan za a kwatanta su da nawa hannu to tun da haka ne sai ce fardau ya rasulallah ka yadda da wannan waƙen nawa ka yadda da wannan yaban nawa da nake yi ka yadda da shi afsaha afsaha mri'in ma'ana ya afsaha mri'in ya wanda ya fi kowa fasaha cikin mutane sallallahu alaihi wasallam akan kaddara harfin nida ya afsaham ri'in ya wanda yafi kowa fasaha cikin mutane shine wanda yake nataqa dadda wanda yake iya furta harafin adda dari bisa dari daidai wa daida shi wannan harafi malamai suka ce hatta a larabawa yana wahalar da wasu an ce ba a samu mutum wanda yake iya furta wannan harafi da dai ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi shi dai ka iya fitar da shi da sifarsa da haƙƙinsa to shi yasa ake sifanta shi da wani amma hatta laraba harafin na ba su wahala to bale bobayi bale waɗanda su haruffan dama ba nasu ba ne to shi yasa ake ruwaito hadisi duk da bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi sallama afsahu man nataqa bi dhat annabi shine yafi kowa fasaha cikin wayanda suke furici da harafin dhat ana duk wani wanda zai furta harafin dhat to manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya fi shi iya furta wannan harafi eh to abin haka yake amma dai hadisin da ake jinginawa bai tabbata ba bai tabbata ba to shine yake magana anan a to ana yin haka sai harfu dha shi ko yace to ni ko ina niki ya aka yi dha ya samu wannan falala da ni ban same ta ba to shi da ya ce faƙamat azza'u sai harafin za'un shi kuma ya tsayu tagaru tana kishi min ha daga harafin da saboda matsayin da take banta da shi wato tabuwa ya hatta wasu daga cikin larabawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama har ana sifanta shi ta fus in an zo ana bayanin fasaha to akan jingina shi ga wannan harafin saboda duk yare na duniya babu yaren da adda wannan harfi duka babu shi ko wanda ya gabata ko wanda zai zo nan gaba ko wanda ake ciki man da larabci ciki ɗaya ne za ka saba harafi wannan harafi amma duk sauran huruf na larabci kana iya samun su a wasu yaruka amma banda abba ba ba wani mai yare da zai ce maka cikin harufansa akwai abba babu shi yasa ko rubutuwa ne yare yanzu ana ta misali ana kwatantawa amma ba yadda za a yi a rubuta shi yadda yake kuma mai rubutun ya furta shi yadda yake wannan babu wannan lawuju da lau to za'un ta samu damuwa kwarai da gaske saboda nan kaga eh kuma gashi kamar yadda malamai na ilmul aswad suka ce suna da alaka da juna suna da kusanci wajen mafita shi yasa malamai hatta a suratul fatiha irin wala dhalin in ka ce wala dhalin sallaka ta inganta tare da ka canza abba da kuma ba madadin wala dhalin sai ka ce wala dhalin sahat salatuka inda alfuqaha sallaka ta inganta saboda laraba da ba suna wannan mahallin za sai suka wadda mahallin za sai suka wadda duka suna yi to a nan a takaici dai yana so ya nuna maka tsananin fasahar annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda shi kadai aka iya samu wanda ya fi kowa kwarewa wajen iya furta wannan harafi mai wahala duk cikin huruful hijaiya ya fi kowane harafi wuya ya fi kowane harafi wuya da yawa daga cikin ƙurra za ka ga suna da matsala gare shi sai ya ce abi zikirin ayati ofi ka madahan aina minni wa aina min halwafa'u sai ya ce a ofi ka madahan shin zan zan game yabo gare ka ma'ana zan zan yi cikakken yabo ne game da kai bi zikiril ayati tare da ambaton mu'ujizojinka ai ko na ce in yi ba zan iya ba nan kama yana ishara zuwa ga waɗanda ke cewa ah shi dai wannan ya matsa kullun yabo ga annabi kullun yabo ga annabi kullun yabo ga annabi sai ce to ai ba ba wani abu na yi ba ai ba na iya game manzon Allah da yabo duk abin da zan faɗa to sai na bar wasu abubuwa akwai abubuwan da ban ma san su ba ban faɗe su to shi da ya ce a ofi kamar han yanzu ni zan cika yabo ne gare ka bi zikiril ayati da ambatun mu'jizojinka aina minni ta ina wannan ma zai samu gare ni ko ma ina son haka ba zan iya ba saboda suna cewa la ya menene suke cewa la ya'rifu qadra muhammadin illa rabbu ba wanda ya san hakikanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai mahaliccinsa shi ɗaya san abin da ya halitta a kan amma duk wani mutum duk abin da zai faɗa game da annabi na yabo da waye-waye da sauran sai dai kawai a kwatanta a faɗa sai ce waye na min halwafa'u kuma ta ina ma za a samu wannan cikawa ne ai ba zai yi ba abin da yake da iyaka shi ne za ka cika ko to matsayin annabi bai da iyaka bai da iyaka eh sai ce am umari bihin na ƙauma nabiyin ko ko kuna cewa yabon da nake yi umari bihin na ina yin jayayya ne bihin na da ambatun wayannan mu'jizojin ƙauma nabiyin ga mutanen da suke yaban annabi sallallahu alaihi wasallam masu yaban manzon Allah su ne kauma nabiyyi yace to ko ko kuna son ku ce da ni ne kai shi dai wannan busirin mun fahimce shi sannan kawai yake yi yayi jayayya da masu yabo da annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna cewa ya fi su a yafi su iya yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ko kuna son ku faɗi haka ne to in haka ne sai yace ma zannahu bi al-agabi yau abinda wawaye suke zaton sa gare ni sa'a yayi muni dan ba haka an manuhata ba ni ba manuhata in zo in yi ta jayayya in yi ta alfahari ai na hika yabo na hika kaza na hika kaza ina da baiti dubu kaza akan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan manufata ba in ba wasu jahilai ko wawaye sun yi al'agabiya sun zaci haka to sa'a wannan zaton nasu yayi muni walakal ummatu allati gabatatha bika yace walakal ummatu kai ne kake da al'umma al'umma ummatul ijaba kai ne kake da umma al'umma waɗanda suke biye da kai allati wannan al'umma ya ce gababat ha bikal an biya wancan na ƙarshe wanda annabawa ma sai da sun kai fatan ina ma da sun zamo cikinsu dubi matsayin annabawa amma da suka kalli falalar da Allah ya bai wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sun kai fatan ina ma da a ce su ma cikin al'umma su ba wata al'umma ta daban ba to kai ke da wannan al'umma ya rasulullah lamma ataitaha lokacin da ka zo ma wannan al'umma din sai ce lam nakhaf ba'daka dalala kai mu hankalin mu kwance eh mu ba ma jin tsoron bata ba a daka bayan ka bar duniya ko da manzo Allah ya bar duniya to ba ma jin tsoron cewa za mu bace abin da ya karantar zai lalace za a manta da shi a'a me yasa yace a wa final ulama ga malamai a cikin mu eh warisu nuri hadiyaka ai su ne magada hasken shiriyarka kamar yadda ka faɗa al'ulama warasatul anbiya so da haka ko da baka duniya ba ma jin tsoron wai bata ta zo mana ba za mu bata ba me yasa saboda muna da waɗanda suka gari shirya ka su ne malam yana in baka son ka bace to ka rike malamai waɗanda suke da mirasun nubuwa waɗanda suke da gado na annabta to su ne in ka riko da su ba za ka bata ba fanqadat ayul anbiya'i dukkanin wasu mu'jizoji na annabawa sun kare yau ina mu'jiza annabi Musa ina ta annabi Isa duk sun kare ba ko daya ina mu'jizojin saura annabawa da suka gabata ina su naqatu salih duk sai dai ka karanta ta fuskar tarihi sun kare ya ce wa ayatuka amma mu'jizojinka kai annabi sallallahu alaihi wasallam fin nasi a cikin mutane malahun nan qida'u ba su da lokacin karewa don in komi ya kare alqur'ani bai karewa to kuma shi akbaru mu'jizatin duk wata mu'jiza kasa take ga alqur'ani amma ga ina annabi Musa littafinsa babu shi ina annabi isa ba littafinsa babu wata mu'ujiza ta su domin wanda alkur'ani akwai almu'ujizat da dama kadan suna ta faruwa al'amuran da manzo Allah ya ta bada labari na alghaibiyat ga su suna ta faruwa sallallahu alaihi wasallam wal karamatu ko yace kuma haka akwai karamomi wanda su karamomi ya ce karama shine abinda Allah zai girmama bawa da shi bawa mumini take wanda yake a khariqul ada ne ya saba ma al'ada sai a ganshi yana wasu abubuwa wanda ga al'ada ba a cika ganin mutum na yin wannan ba an fahimta yawa amma malamai suka ce abin don karawa ba za ta saba ba addini ba karama ba za ta sa'a ba abinda Allah ya hana ba sannan ba ta tabbata sai ga wanda yake mumini mai tsoron Allah idan an ba wani kariƙul ada wanda kuma shi ba mumini ba ne ba ta ƙi ba ne to wani istijiraji ake kiransa ba karama ba ce ba a kiran wannan karama wani mutum ne mun gan shi bai da aiki sai saɓon Allah amma sai ka gan shi yana tafiya bisa teku ruwa bai ma taɓa idanun sawun sa ba to wannan istijrai ce ko kuma a gan shi yana hira sama sama sama bainas sama'i wal ard eh ko kuma cikin 'yan mintuna ya je maka ya dawo duk wannan istidraji ne ko da ya tabbata din wannan ba a kiran shi karama sai in wanda aka wa haka mumini ne ta ƙi ne to yana da kyau a kiyaye wannan domin ma'anarta girmama wani bawa na Allah girmama wani bawa na Allah saboda wani abu da ya na abin a zo a gani minhum daga gare su sai ce mu'jizatun su mutanen nan karamomin da ake samu daga gare su mu'jizatun kamar matsayin mu'jizoji ne wannan tashbihi ne bale sau da haka matsayin karama ga wali kamar matsayin mu'jiza ce ga annabi shi annabi shi adda mu'jiza wali shi ake baiwa karama akan ba wali karama don a ƙarfafa shi akan abin da yake na da'a ga Allah eh to sai ce al'auliyau ita wannan karama masoya Allah hazaha su suka tara ta minna walika kuma daga duk daga kyautar kan daga kyautar annabi sallallahu duk wani wanda ya samu karama ya samu karama ne saboda annabi sallallahu ma'ana saboda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ka saba ma annabi ba wata karama da Allah zai baka sai ce inna min mu'jizatika lallai tabbata yana daga cikin mu'jizojinka al'ajaza an wasfika Eh, gazawa ga kai matuka wajen bayanin sifofinka wannan shi kan shi mu'jiza ne Eh, duk mai yabo to babu wanda ya taba cewa ya kai koli game da bayani akan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma mu'jiza ce sai ce in saboda al-ihsa'u li safe mu'jizojin manzon Allah la yahuddu ana baya iyakance shi lisafi baya iyakance shi ko da ka ce za ka yi ta lisafi kaza da kaza da kaza ba ka iyawa da abu ne wanda bai da iyaka duk abin da bai da iyaka ko bai lisahuwa sai ya ce kaifa ta yaya ya stau'ibul kalam sajayaka wai magana za ta game ambatun sifofinka kyawawa ta yaya za a yi magana a ce maganan mai magana ko maganan masu magana ta game duk ambaton sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai yi ba to in baka gane ba وهل تنزه البهار الركاء الركاء قرم وسكي وهل تنزه البهار ka taɓa ganin ta kwashe ruwan teku a wannan ba zai yi ba a ce ɗan ƙaramin wasaki guga ya ƙarama ya zo an kwalhe gulbi da su a teku an kwalhe teku da su to kamar haka sifofin manzon Allah suke da ɗabi'unsa in ka ce ka zo ka yi tali sai ka kada ɓata makanka lokaci ba ka iya sai ce laisa abgiha ni da kun ka ganni ina yabon annabi sallallahu alaihi wasallama ban zamo mai neman wa'annan sifofin manzon Allah ba min gayatin limadhika wai don in kai koli wajen yabonka ni ba shi a manuhata ba don kaka ji ya ce ya yawaita yabo ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to manuharsa ba wai ya nemi kai koli ba don ya san ba zai iya ba kuma ya ce walil ƙauli gayatun wani tihau dama duk wata magana kuma in dai ba halayen manzo Allah duk wata magana ko ce iri ce ai tana da ƙarshe tana da iyaka ko da cewa dai aka yi an jeho ka duniya ba a son kai komi surutu dai ake son kai to sai an cin ma ƙarshe sai an kai inda komi ba ka iya ce ba bale akwai wasu ayyuka da kake yi da shi ne walil qawli gayatun wa intihau wannan duk tawkili gayatun wa intihau duka ma'anarsu kai ƙarshe kai koli Mm. ya tabbata walil qawli ga duk wata magana wadda za a ce za a yi amfani da ita za a lissafi sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai innahu inna ma fadluka az-zaman abin sani kawai falalaka ya rasulullah az-zaman kamar zamani mun san zamani ko lokaci zamani wanda zamani zaka ga ko yaushe akwai shi bai da iyaka to haka falalan manzon Allah take kuma zamani zaka ga ya dace da kowa ya dace da yara ya dace da matasa ya dace da tsofaffi ya dace da mata ya dace da kowa to haka falalan manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam wa ayatuka mu'jizojinka ya rasulullah fi ma na'udduhu cikin abin da muke lissafawa al'ana su kuma kamar lokuta ne kamar awanni ne kamar sa'o'i ne to haka mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke in wannan awa ta zo ta wuce wannan ta zo wannan ta zo to haka mu'jizojin manzo kuma ba su kariya in sai dai kai ka kari ka bar su a ba su kariya to haka mu'jizojin manzo Allah suke sai ce lam util ban tsawaita ba lam util nutuki nutuki ga can shine maf'ulin bihi lam util ban tsawaita ba nutuki halshe na fi ta'adadi malhika wajen lisafe sifofinka ko yabonka ya ce ban ma tsawaita halshe na akan wannan madan na san ban iya ba to yaushe zan bata lokaci na ga abin da ba zan iya ba ya ce ban tsawaita halshe na ba wajen lisafe yabonka wa muradi kuma ina halin wawun dinnan wawul halici alhali ba ina zamowa cewa manufa ta bi zalika da wannan yabon istiqsa'u wai in kalelece in in faɗi komai shine istiqsa'i yace ban taɓa yin wannan ba kuma ban sa ma raina ba saboda abu ne wanda ba na iyawa sai ci ga abin da nake yi gaira anni zam'an wajdi sai dai ni kawai mutum nake mai ƙishirwar soyayya taka shi yasa ake ganin kamar nana ce sosai na yawaita a son ka nake da ƙishirwa ta yi wajiru alwajiru irin ciwon nan mai sa rama so kai irin son nan mai sa rama shi ake kira wajiru wanda saboda son abin sosai ka gaɗe mutum ya rami da ana kiransa da alwajiru e to ƙishirwa ta yi gare ni sai ce wa mali irtiwa'u kuma ba ni da kosarwa daga kishirwa bi kalilin da ruwa yan kaɗan minal wurudi da aka ɗebo su daga makwancin ruwa rafi da ake zuwa a gangara a ɗebo ruwa shine alwuru yace to yan baitocin nan da kuke ganin na faɗa a yan kaɗan ne ba su kai matakin da za su ƙosar da waccan kishirwar ta ba ta son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da bai je kishi ruwa sosai da ruwa yan kaɗan ba su wadatar da shi dole sai ya samu ruwa masu yawa su ne za su kosar da shi daga kishi shi da irtiwa fasalamun alaika to yanzu ya fara ban kwana da littafi amincin Allah ya tabbata gare ka ya tara min Allah wanda yake yana bibiyar juna shine ya tara sun arsalna rusulana ta tara ta tara wannan ya biyo wannan ya zo wannan ya biyo wannan ya zo min Allah daga Allah wa tabaqa alba'wa'u yace kuma daraja matsayi babba babbar daraja ita ce alba'wa'u wa tabaqa za ta wanzu bihi a dalilin shi a dalilin wannan salam din wannan amincin laka gare ka ya rasulallah sau da haka manzo Allah sallallahu alaihi sallama ko yana duniya ko baya duniya wannan matsayin dawwamame yana tare da shi sallallahu alaihi sallam wa salamun aminci ya tabbata hawa yau alaika gare ka minka kuma daga gare ka taɓi eh aminci ya tabbata gare ka daga gare ka eh annabi dai adda wannan sifa a ba wani wanda zaka ce aminci ya tabbata gare ka daga gare ka a sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda amincinsa shi wai ya wadatar da shi ko da bai samu na kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ce fama gairuka amma wannan da aka ambata bai kasance ga waninka ba a ce salamu alaihi sun maminu to wannan fama gairuka bai taba kasancewa ga waninka ba minhu ko da zai zo daga gare shi shi wannan wanda ba kai ba a ce lakas salamu kifa'u wai aminci ya zama wadatacce daga gare shi daga gare ka lakaɗin nan alaika wanda za a ce shi wannan ɗin aminci ya fito daga gare shi sannan kuma a kansa kuma ya wadatar da shi to wannan bai kasance ga wani ba wanda ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi Allah ya keɓance da wannan wa salamun kuma aminci ya tabbata min kulli daga dukkanin ma khalaqallahu abinda Allah ya halitta litaya al'amlau domin al'ummomi ko jama'u su rayu al'amlau jam'u mala'in to litaya al'amlau domin jama'u masu daraja su rayu bi zikirka da ambatonka wa salatun to tun da ya yi salami kaga sai ya yi salati dama ga ka'ida salati ake farawa sannan a yi salami tun da sallu alaihi wa sallimu ta salima haka ƙur'ani ya ce to amma ya haka ne saboda rurar waƙe wa salatun salati ya tabbata mai girma gare ka kalmiski wanda wannan salatin ya yi kama da turaren miski ya yi kama da turaren miski wanda shamalu bai fata sha e iskan nan da ke kadawa daga ainihin bangaren yamma a bangaren hagu shine kudu kenan to ta hamiluhu minni da za ta ɗauko wannan salatin daga gare ni ilaika ta sadar da shi zuwa gare ka auna ka ba'u ko kuma iskan da ke fitowa daga gabas in safiya ta waye kamar rana ta fito akwai wani iska da ke fitowa daga gabas yana yi yamma ana kiran su da nakaba'u to da nakaba'u da shamalu iskan kudu wato su ɗauko wannan salatin tun da ni ban tare da kai su ɗauke shi su kai maka shi kamar yadda iska yake ɗauko ƙamshin turaren miski e iskan gabas da iskan kudu yana yada shi ga al'umma shi ne na kaba'u ba iskan gabas na safiya wa salamun aminci ya tabbata ala hika a kan kabarinka a ga da kabari sai an wasa lati da tsallaba yake cewa ko takhdallu yace turbatun wa asa'u kasau wannan kabarin shine turba wa asa'u wadda take mai tsananin taushi tana da laushi sosai za ga kamar an yayyawa mata ruwa to takhdallu sallamar da za ta sa wannan ƙasar ta jiƙe biyi da wannan sallama dai a duk wannan shi ma taswiri ne na cewa dai Allah shi yawaita makabarin shi ma sallama eh to shine taqdallu bihi minhu turbatu wa asau wanda ƙasa mai tsananin taushi ta kabarin za ta jike da shi wa sana'an qaddamtu yace haka nan wa qaddamtu sana'an na gabatar da wani yabo baina ya daina jiwaya kame in gana da kai ya rasulallah kame in gana da kai abin da ya kamata ya bayar ya dan bada sadaka to shi bai da abin da zai bayar na sadaka sai ya bada abin da yake da shi shine yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace iz lam yakun ladayya thara'u domin babu dukiya mai yawa tare da ni kowa kuma yana bada abin da yake da shi ko shi abin da yake da shi yabo to sai ya fara yabon annabi sannan daga baya sai ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallam gana wadda yake nufi shine bayyana ma annabi matsalolinsa da bukatocinsa da sauransu waɗanda suka gabata a cikin littafi sai yake cewa to da salatin ko kuma da salami wanda na ambata tun daga baitin da ya ce fa salamun alaika ya tara min Allah har zuwa wa sana'an to duk ya game su gaba ɗaya ya ce su ci gaba da dawwama ma a kama salata man abadallah man abadallah wannan da ya bauta ma Allah to da salatin Allah da amincin Allah su ci gaba da dawwama ma a kama salata muddin yana tsayar da sallah kenan ha abada kenan dan duk wanda abbawan Allah to kaga dole shi mi dole shi tsayar da sallah ko eh madadin ya ce maka su yi ta maimaituwa su yi ta yawaituwa ila yawmil qiyama sai ya ce maka a'a ma aqama salata man abadallah tsawon zamanin da mai bauta ga Allah ya tsayar da sallah yace kuma wa qamatil ashiya'u kuma matsawar al'amurra sun tsayu da rabbiha ga ubangijinsu al'amuran da Allah ya halitta tun daga as-samawat tun daga al'ard da halittun da ke tsakaninsu da sauran mutane da makamantansu matsawar suna tsayuwa ga ubangijinsu to wannan salatin kai ya yanki saboda umarni ne na Allah shi salati bai da iyaka kawai ka zauna ka yi ta yi iya in ka gaji ka tsaya ka huta amma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama bai da haddi abinda ake so shine ka yi abinda manzon Allah ya karanta sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko abin da aka ruwaito daga magabata suna yi kamar wannan guntun salatin da ake ta tai sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma in kayi shi kayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi as-salatu ibrahimiyya dama dole sharadi ne a cikin sallah ka zo da shi in ba shi kai ba to bai shi shari'a ta nema ko saboda shi za ka zo da shi amma irin in ka ji ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ko za ka yi addu'a ka ce sallallahu alaihi wasallam wannan malamai suka ce ya wadatar an gama gabata na yin wannan tun daga malaman hadisi in sun ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama saboda min babin takaitawa eh yawa da su ma 'yan bid'a suna cewa to ai kuma kuna salatin da annabi bai karantar ba kuna cewa sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam sun manta da cewa shi wadda salatin ba a ce ga falalarsa ko ya fi kaza ko yana matsayin kaza ba sannan magabata na yi malaman farko su al'imamu malik da makamantansu duka suna yi ba wanda ya taba cewa laifi da su kuma salatocin da aka kirkiro irin salatun fatih da salatun nariya su yaman azhar al-jamil jawharatul kamal salatun tunan jina da makamantansu duk wayannan kirkiro su akai kuma aka ce ga darajar su ga falalar su ga kaza ga kaza ga kaza eh to wannan shine karshen wannan kasida wadda tana da baiti 456 su ne adadin baitocin ba Allah ta'ala ya kaddari mun kammala wanda mun fara karatun ranar jima'a ina jin biyar ga watan shida ga shi mun kare talatin ga watan goma a ga wata nawa kenan wata hudu da kwana biyar wata hudu da kwana biyar ko? Allah ta'ala ya taimake mu da ina tunanin tun da dai duk waƙe ne kuma yabo ne ina ta shawarwari ko mu sa ashirya ko mu sa ishiriniya ita ashirya babban amfaninta tsarinta kamar na zuhuri ne Eh, akwai wa'azi ciki gargadi ga duniya da kaga tsarin zuhuri haka ciki sannan kuma akwai gwalagwalai na larabci ita ba yabo ba ne ba yabo ba ne kamar wannan ta kuma ishiriniya tsarin ta kamar alburda da kuma alhamziya an gane ko? to amma ta fuskar yawa ishiriniya ta fi yawa kuma ta fi sauki sama ga ashirya ita yawa ne kawai gare ta saboda baitocin nata ashirin ne Eh, abin nan ashirin ne ita kuma ashirya baitocin nata goma ne kowane harafi min hurufin hijaiya in ya ɗauka sai ya kawo baiti goma sannan ya shiga wani harafi ita kuma ashirin ne ashirin ne kaka kamar ta ninka wannan to shi yasa take da da yawa in an fara ta sai kaga sai an daɗe sai an daɗe kamin eh kaga a kammala eh to amma dai tunda ta ɗan fi sauƙi-sauƙi to ita za mu fara da ita zuwa gaba ita ma a shirya din za ta biyo daga baya idan mun samu wata koha za a sa Eh, dama in dai mutum ya kokari ya fahimce su waɗannan to insha Allahu aka samu ah, da yanzu inda suka rage mana da ita ishiriniya din da ashirya da ɗan duraidu kundin luga kenan ah, sannan kuma ga daliya ta ɗan nasiru sai ta tana da wahala gaskiya ba ta da yawa sosai amma tana da wahala kusan ka iya cewa ma duk ta fi su luga Eh, saboda wanda ya yi ta lokacin da ya yi ta allah ya mai fatai ya kawo kalmomi sosai masu nauyi to wadda ya kamata dai a ce duk ka gama da 'yan ƙasa-ƙasa ɗin nan domin ka shiga da wani abin zaka ji ana faɗa kawai ba larabci ake yi kawai ba larabci ake yi amma dai za mu fara da shiri ne a saboda ka kowa ya kokari ya neme ta inda ana samun ba tsaranta ma dai ɗari biyar in ta kai ko to to kaga ɗari biyar yawa so kusa ma na ji an ce ɗari uku ɗari uku da hamsin aka sai shi nan ne kila in sun ɗauko sai su ƙara abin da za su ƙara yauwa to kowa ya ƙoƙari zuwa wani sati ya zaina da abu sai zan darasin farko ya za an buɗe shi don cikin abin da ke taimaka maka fahimci littafi a yi darasin farko da kai nan za ka san marubuci na ɗaya kenan bayan rubuta littafin don da yawa karanta su ake yi wani zai sauke hanziya bai ma san sunanta ba hanziya kawai ya sani bai san marubucin ba bai tsaya ya yi ta hakiki ya rike ba sannan kuma za ka san abin da littafin ya kunsa a da zarar aka fara tafiya ba da kai ba sai a samu matsala kuma ku baiwa halartar karatu mahimmanci sama ga sauraro albarkar sauraren karatu ba da kai aka yi shi ba bai da yawa ɗan kaɗan ne fishe su haga ba akwai bambanci duk darasin da ka halarta za ka ji kafijin nishadi da fahimta ce sama ga darasin da wai kila an dai tura a wasu abu kawai ka saurara saboda shi wancan ba kai an kawa ba kuma lokacin da za ka yi saurari ƙa'idodin da ake son ɗalibi ya siffantu da su ba za ka siffantu da su saboda jin kake ba makaranta kake ba bishinsa kana saurare kana cin abinci kana saurare kana surutu kana saurare kana bacci kana saurare kana duk wani ladabi dai na makaranta ko guda babu labanin in ka zo ka zauna za ka ji cewa karatu kake yi gaban malami kake duk abin da ake faɗa kuma kana ji kuma kai akewa karatu wancan kuma ba kai akewa ba shi yasa shi wancan za ka ce na yi littafi wurin malam ta fuskar saurari ta fuskar saurari malamai na rarrabewa in ba ka zauna gaban malami ka yi littafi wato ba za ka ce na karanci littafi a gaban malam ba itilakan dole sai ka yi kaidi sai ka ce ta hanyar saurari ma'ana ta hanyar saurari ba kai an kawa shi ba amma ka saurara kun gane bambanci yawa kamar yadda misali kai ka zo da hamziya wannan ya zo da alburda a nemi alburda kana saurare kana duddubawa har an haƙa da littafin da kai to shi shi yadda karatu ba kai ba kai naka sama'i ne to duk malamai saboda amana ta ilimi suna rarrabewa to wani sai ya ɗauka cewa ai ko ban zo ba ai za a tura a guru ai za a tura min a waya to akwai bambanci Eh, albarka abin ake su to da haka mu yi kokari kowa ya tanadi littafi Eh, ba a zuwa makaranta babu littafi ibn shihab az-zuhri kamar yadda al-imam malik ya ruwaito gare shi ibn abdul barri ya kawo magana cikin bahjatul majalis cewa daga cikin ƙasƙanci shine hudurul majalisi biduni nusha ɗalibi ya zo majalisin karatu bai da littafi bai da kwafin da ake yi to wannan ƙasƙanci ne ya cike abin da ake lisa bashi illa da ƙasƙanci da tozarci ga ɗalibin ilimi ku sabi ƙoƙari mu gyara wannan Allah ta'ala ya amfanar da mu kuma Allah ya nuna muna wani sati mun shiga wannan littafin saboda haka hamziya an gama da ita insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته